إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى اتقوا الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب أيها المسلمون هذه الأيام تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال نعمة عظيمة التي أنعم الله بها عباده الصائمين ألا وهو شهر رمضان فقد كان سلف الصالح يستعدون لاستقبال رمضان من ستة أشهر قبله ولكن كثير من الناس في هذا الزمان يقعون في أخطاء عند استقبال شهر رمضان ومن أبرز هذه الأخطاء نذكر عدم التخطيط مسبقا للاستفادة من رمضان فكثير من الناس يخططون تخطيطا دقيقا لأمور الدنيا لكن قليل من يخططون لأمور الآخرة فهم كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كان أحد السلف أحد السلف الصالح يوصي ولده عند استقبال رمضان قائلا يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير فماذا خططت ونويت أن تكون عليه في رمضان يا عبد الله وإن من أخطاء الناس في استقبال رمضان عباد الله عدم قضاء الأيام السابقة من رمضان قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فواجب على المسلم أن يبادر إلى قضاء ما عليه من الصيام قبل أن يدركه رمضان آخر فإن الإنسان لا يدري متى ينزل عليه القضاء أي متى يموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ومن أخطاء الناس في استقبال رمضان عباد الله الانشغال بغذاء الجسم عن غذاء الروح فاستقبال رمضان فاستقبال رمضان الصحيح يكون بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي وبكثرة الطاعات من قراءة القرآن والذكر والاستغفار لتزكية الروح لكن البعض يستقبلون رمضان بالتنافس في الأسواق لشراء المأكولات والمشروبات من مختلف الأصناف وحملها إلى المنازل فهم كما وصفهم الله تعالى أم نقول فصفتهم كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ولله الدر القائل يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسد إنسان ومن أخطاء الناس في استقبال رمضان عباد الله عدم الفرح والسرور بقدومه فمن الأمور المقررة شرعا أن الفرح مطلوب عند نزول النعم وأي نعمة أعظم من قدوم رمضان قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعدم الفرح بقدوم رمضان من علامات المنافقين كما روي مرفوعا ما أتى على المسلمين شهر خير من شهر رمضان ولا أتى على المنافقين شهر شر من شهر رمضان وإن من أخطاء الناس في استقبال رمضان عباد الله عدم قول الدعاء المشروع عند رؤية الهلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله وهذا الدعاء يحتوي طلب الإعانة من الله تعالى للعبد على أن يوفقه للأعمال الصالحة في هذا الشهر وإن من أخطاء الناس في استقبال رمضان عباد الله عدم تبييت النية بعد رؤية الهلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ومن الخطأ في هذا الباب التلفظ بالنية إذ النية من أعمال القلوب لا اللسان كما تقرر عند الفقهاء وإن من أخطاء الناس في استقبال رمضان عباد الله صيام يوم الشك يوم الشك هو اليوم الثلاثين من شهر شعبان إذا لم يرى هلال, هلال رمضان وهو منهي عنه كما جاء موقوفا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث له حكم المرفوع لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع كما ثبت عند المحدثين وإن من أخطاء الناس في استقبال رمضان عباد الله عدم أداء صلاة التراويح بمجرد رؤية رمضان فقد عثر عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا رؤي شهر رمضان ليلا يقومون إلى صلاة التراويح فتكون صلاة التراويح أول عبادة تؤدى في رمضان وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بصلاة التراويح فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عباد الله عباد الله اعلموا أن من أعظم الخسران ومن أكبر الحرمان أن يدرك المرء رمضان ولا يغفر له فيه ذنوبه قال عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأدخل النار أبعده الله أبعده الله تعالى قل آمين فقلت آمين قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا للأعمال الصالحة فيه وأن يتقبلها منا إنه سميع الدعاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd in uwa masu girma ina ba kaina da gaba ɗayan mu wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu kiyayi abin da ya hana mu mu yi abin da ya umurce mu a cikin wannan ne tsira yake a duniya da lahira in uwa masu girma kamar yadda kuka sani a 'yan kwanakin nan al'ummar musulmai suna shiri na tarbin wata ni'ima mai girma wadda Allah maɗaukakin sarki ya ni'imtar da ita ga masu azumi shine ni'ima ta watan ramadan magabata salafus salih sun kasance suna shirya tarbin ramadan tun kamin wata shidda ramadan ya zo suna shirya tarbinsa don saboda suna kallonsa a matsayin ni'ima mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya musu to sai dai mu a wannan zamanin da yawa daga cikin mutane suna abkawa a cikin kurakurai a cikin kuskure dangane da tarben watan ramadan wanda wannan shine taken hudubanmu akhta'un nasi fi istiqbali ramadan kurakuran da mutane suke yi a wajen tarben watan ramadan in uwa masu girma yana daga cikin kuskuren da mutane suke a wajen watan ramadan shine adamu takhtiti musbaqan lil istifadati min ramadan rishin yin tsari rishin yin shiri rishin yin wani plan da mutum zai yi don saboda ya amfani abin da yake ya samu amfanin abin da yake a cikin watan ramadan da yawa daga cikin mutane idan al'amari ya ta'allaka na duniya ne to zaka ga tun kamin abin ya zo ake shirya masa yana da biki tun kamin lokacin biki za a shiryawa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza tun kamin wata kaza na zakuwar bikin amma idan al'amarin da ya ta'allaka da lahira ne to ba za a shirya ba sai dai za a shiga kwatsam duk inda ta kama haka za a yi wanda yake haka ko siffarsa ita ce yanda Allah maɗaukakin sarki ke ya alamu na zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun san komi na duniya sun san ciki da bai suna kokari a wajen duniya amma idan al'amari na lahira ne halin ko in kula suke yi ɗaya daga cikin magabata idan ramadan ya matso yana ma ɗansa wasiya sai ce masa ya bunayya in wil khair fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaita al khair yace ya kai ɗana tun kamin ramadan ya zo ka yi niyya ta ayyukan da za ka yi na alkhairi ka tsara ka yi niyyar ayyukan da za ka yi na alkhairi domin ba za ka gushe ba a cikin alkhairi matuƙar kana da niyyar yin aikin alkhairi yana da yin falalar da allah yake ma musulmai idan mutum ya yi niyyar yin wani abu sai lokacin ya zo aiki na alkhairi bai samu ya yi su ba dalilin wannan niyyar allah zai ba shi lada ma'ana kamin ramadan sai kai niyya in allah ya so in ramadan ya zo zan sabke alkur'ani sau biyar kwana goma zan yi ina ciyar da ina, ina kula da masu buɗe baki zan yi sadaka da kaza in ramadan ya zo idan allah ya kaddara ramadan kin nan ya zo baka samu kai wannan ayyukan ba dalilin uzuri to allah maɗaukakin sarki zai baka ladar kamar kayi domin anniyatu ablagu min al'amali niyya ta muhimmanci a wajen allah ya da aiki kowa ya diba ma kan shi me yake da niyya yi wani tsari ya yi don saboda samun albarka da take a cikin watan ramadan in uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane dangane da tarbiyyar watan ramadan shine adamu qada'il ayyami sabiqati min ramadan yin sakaci da rishin biyan kwanakin da ake biyan mutum idan mutum ya sha kwanaki ramadan kin da ya wuce ana biye shi wani kwanaki da bai yi ba dalilin uzuri to kada ya yi sake wani ramadan ya zo bai biya waɗannan kwanakin ba in ya yi sake wani ramadan ya zo bai biya waɗannan kwanakin ba to ya tabka babban laihi a wajen allah maɗaukakin sarki kuma anan nake faɗakar da 'yan uwa cewa ko da kai ba a biyar ka ramadan ba a biyar ka azumi to akwai lokacin da kuma in ɗan uwanka ya rasu ana biyar shi azumi to za ka biya masa ma'ana idan mutum ya mutu ana biyar shi bashin azumi to danginsa wanda za su yi gadonsa su za su biya masa matarka ta rasu ana biyar ta azumi to tun yanzu kai kokari ka biya mata don dole ne a biya mata ma'aihiyarka ta rasu ko wani dan uwanka ya rasu wanda yake magadinka to dole ne a biya mishi kinan kamin ramadan ya zo a yi kokari a biya rishin yin haka babban laihi ne yan uwa masu girma yana daga cikin kuskuren mutane a wajen tarbiyyar watan ramadan shine al-inshigalu bi ghidha'il jismi an ghidha'ir ruh shine shagaltar shagaltar mutane game da abincin gangar jiki akan abincin ruhi kun san kowanne mutum yana da bangare guda biyu akwai bangare na core akwai bangare na arm akwai bangare na ruhi akwai bangare na gangar jiki kowannensu yana da abinci gangar jiki bangaranta shine wannan abincin da muke ci abin sha da ake sha shi kuma ruhi abincinsa shine biyayya ga Allah istighfari karatun alkur'ani ayyukan alkhairi su ne abincin ruhi to da yawa daga cikin mutane idan lokacin ramadan ya gabato zaka ga ana hayya hayya ana riganganto a kasuwa don sayan abin da za a ci a lokacin ramadan a manta da abin da za a ci yadda ruhi domin tarben watan ramadan wanda yake na gaskiya na kwarai shine a tarbi ramadan ta hanyar tuba zuwa ga allah maɗaukakin sarki ta hanyar yawaita ayyukan alkhairi don mutum ya shiga a ramadan tare da zuciya tsarkakakka babu sabon allah wanda wannan yana taimaka ma mutum a wajen karsashi na ibada da kaga mutum a watan ramadan yana kasa lalle babu ruwan shi da sauran ibadu in ba azumi ba to alama ce ta ya shiga ramadan kin da ƙohar hagum ya shiga ramadan kin da zuciya da ruhi wanda yake babu tsarki a tattare da shi shi yasa kamin ramadan ake so mutum ya ciyar da ruhinsa ya ciyar da gangan jikinsa abin da zai amfane sa a cikin watan ramadan shine yawan ayyukan alkhairi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ramadan babu watan da yake yawan azumi babu watan da yake yawan ayyukan alkhairi kamar wannan watan na sha'ban don ya ciyar da ruhinsa ko da yake shiga a ramadan a cikin karsashi na ibada ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi at'abta jismaka fi ma fihi khusranu aqbil 'ala ar-ruhi fastakmil fada'ilaha fa anta bir-ruhi la bil jasadi insanu wani malami yake cewa ya kai mai ba kanka wahala a wajen kokarin tanada abinda zaka ciyar da gangar jikinka ya ce ka fuskanci ruhinka ka fuskanci zuciyarka ka gyara ta ka ciyar da ita abin da ya dace na biyayya ga Allah domin gangar jikin nan taka banza ce da ka mutu an sa ta a ƙasa za ta koma ƙasa ruhin nan naka zuciyar nan taka ita ce za a je da ita a wajen Allah maɗaukakin sarki imma a rataye ta a aljanna ko a rataye ta a wuta kenan mafi mahimmancin abin da yake a cikin jikin mutum shine ruhinsa shine wannan zuciyar kokarin gyara zuciya kenan mu tarbi ramadan da ciyar da zuciya da ruhinmu ayyuka na alkhairi ba kokarin tana da abin da za mu ciyar da gangan jiki ba wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima wannan ayar in ka karanta ta za ta siffanta maka da yawa daga cikin halayen mutane idan ramadan ya kusanto ma'anar wannan ayar wai allah yana so ya gafarta muku a cikin watan ramadan amma ku kuma ƙoƙarin ku shine ku tana da kawai abin da za ku ci ƙoƙarin ku shine sha'awowi na duniya yan uwa masu girma yana daga cikin kuskuren mutane a wajen tarben watan ramadan shine adamu alfarhi wa sururi wal bushra bi qudumihi rishin farin ciki da albishiri da zuwan ramadan a musulunci dukkanin abin da yake ni'ima ne ana so in ya zo maka ko kuma ya kusanto ka kai farin ciki Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu idan Allah ya muku falala ya muku rahama to ku yi murna akwai falala da rahama da ta kai zuwan watan ramadan to shi yasa mutunan kirki yana murna da zuwan watan ramadan alama ce ta munahuci mutum baya farin ciki da murna ta zuwan ramadan alama ce ta munahuci an rawaito a hadisi ما أتى على المشركين ما أتى على المسلمين شهر خير من شهر رمضان ولا أتى على المنافقين شهر شر من شهر رمضان babu wata mafi alkhairi da yake zo ma musulmai kamar ramadan sannan babu wata mafi sharri da munafukai suke kyama kamar me kamar ramadan rishin farin ciki da zuwan ramadan alama ce ta munahurci kai farin ciki da zuwan watan ramadan a ganka kana ma mutane kai jama'a ramadan ya guso irin dan abun nan da ake asa saman staci duk yana daga cikin alama ta farin ciki na ramadan ya zo yan uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane dangane da tarbin watan ramadan shine adamu qawli du'a il mashru' inda ru'yatil hilal shine rishin gayin addu'ar da ake so a gayin an ga wata manzo Allah ya karantar da mu idan aka ga wata abinda za a ce Allahu akbar اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله bai dace a ce ba kai musulmi baka iya wannan addu'ar ba ta ganin wata domin wannan addu'ar ta kumshi alkhairi mai yawa alkhairin da wannan addu'ar ta kumsa shine a cikin ta kana roƙon Allah ne ya datar da kai da ayyukan alkhairi a cikin wannan watan da kuke a ciki in watan Ramadan ne wannan watan na Ramadan Allah ko yake cewa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum duk wanda ya nemi shiriyar Allah to Allah zai shiryar da shi mana duk wanda ya nemi Allah ya taimaka masa akan ibada Allah zai taimaka masa kina asara ce kake ma kanka baka yi addu'a ba ta an ga wata ba dole sai ka ga watan ba da an ce an ga watan an shiga a ciki to kai addu'ar kenan. yana daga cikin kurakuran mutane a wajen tarbiyyar watan Ramadan shine siyamu yawmush shak shine azumin tarbiyyar wata haka hausa suke ce masa abin da ake ni da azumin tarben wata shine mutum ya yi azumi da niyyar tarben ramadan ne yake yi ko kuma mutum ya yi azumi a ranar da ana tsammanin yalla za a ga wata ko ba a gansa ba shine rana ta talatin ga watan sha'aban in ba a ga ramadan ba manzo Allah ya hana wannan ba a azumi domin tarben watan ramadan sai dai ka yi azumi don saboda ka koya ma kanka azumi kamin ramadan ya zo ma'ana yawaita azumi a cikin wannan watan na sha'ban daga cikin kurakuran mutane dangane da azumi uwa masu girma shine adamu ada isolati tarawihi bi mujarrad ru'yati shahri ramadan rishin yin sallar tarawihi idan an ga watan ramadan magabata sun kasance da an ce an ga wata a wannan daren suke tashi da yin qiyamul laili da yin sallar tarawihi kenan radda aka ga wata in dai har tabbas kun ji labarin an ga wata to kada ku bari wannan daren ya wuce ba ku yi sallar tarawihi ba ba ku yi kiyamun laili ba domin yin haka zai kasance muku bidayatu khairin ma'ana farawa da alkhairi yin haka kamar shiga da ƙahar dama ne a cikin watan ramadan yin haka kamar abun da 'yan magana ne suke cewa kyaukyawar sahiya tun daga maricanta ake gane ta juma'ar da za ta yi kyau tun daga larabarta ake gane ta kenan da an ce an ga wata a yi kokari a zo masallaci a yi tarawihi masallacin ku ba a yi ba ko sai can da dare kuka ji an ga wata to ku tashi ku yi abin da ya sawwaka wannan murna ce da godiya ga Allah kuma farawa ne da alkhairi yan uwa masu girma abu na karshe daga cikin kurakuran mutane a wajen tarben watan ramadan shine adamu imsaki man lam ya'lam bi dukhuli shahr idan mutum bai san da an ga wata ba sai da sahe da ya tashi sai aka ce masa ai an ga watan ramadan to a wannan lokacin abin da yake akan ka shine ka kame ka wuce da azumi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa yin haka da rana labari ya zo musu cewa an ga wata sai manzon Allah ya tura a yi shela a gaya ma kowa ya kame ya wuce da azumi man akala falyasum wa man lam ya'kul fala ya'kul a gaya ma kowa duk wanda bai yi kari ba to kada yi kari ya wuce da azumi wanda ma har ya ci shi ma ya kame ya wuce da azumi domin Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda aka ga wata ko ya halarci wata to ya azumce sa wannan wajibi ne kenan baka da labari da sahi kaje an ce an ga wata to da sahi kawai ka wuce da azumi shikenan in ka riga ka ci abinci to wannan ranar wasu malamai suna ga za ka ramka wasu ba za su ramka ba to me yake da suna abin da ya alkhairi shine mutum ya ramka idan har ya riga ya ci wani abu yan uwa masu girma musan da cewa yana daga cikin kurakuran mutane dangane da tarben watan ramadan shine rishin kwana da niyya radda aka ce an ga watan ramadan a wannan daren zaka kulla niyya a cikin zuciyarka ba a furta niyya malamai suka ce anniyatu min a'malil qulubi lil lisan niyya aiki ne na zuciya ba da harshe ba ka ba zuciyarka labari in Allah ya so wannan watan zamu azumce sa gaba daya kuma gobe zan tashi da azumi niyya biyu ce akwai niyya amma akwai niyya khassa niyya ta niyyar azumtar azumin gaba daya da kuma niyya ta kowace rana kowace rana kamin ka kwanta ka daura niyya gobe zan tashi da azumi manzo Allah ya ce man lam yubayyit as-siyama min al-layl fala siyama la duk wanda bai kwana da niyyar tashi da azumi ba to in asuba ta yi ko ya dauki azumin aikin banza yayi yi makare wanka yan uwa masu girma mu kyautata niyoyinmu da ƙarshe da uwa masu girma mu san da cewa asara mafi girma hasara mafi girma taɓewa mafi girma shine a ce ramadan ya zo ya wuce ba a gafarta ma mutum ba a hadisin da muka karanta a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya zo ya ce mini ya muhammad ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ramadan ya zo har ya wuce ba a gafarta masa ba ya shiga wuta fa ab'adahu Allah ta'ala to Allah ya nisantar da shi a cikin wuta kul amin ce amin manzon Allah ya ce amin addu'a ce mala'ika yayi manzon Allah ya ce amin ma'ana duk wanda Ramadan ya zo har ya wuce bai yi aikin da zai sa a gafarta masa ba to addu'a mummuna daga mala'ika Jibril ta Allah ya ƙara nutsar da shi a cikin wuta ma'ana dai wannan jan kunne ne akan cewa mu kyautata niyoyinmu ramadan in ya zo wata dama ce ta neman gafarar allah maɗaukakin sarki wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin ku yi gaugawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku da wata aljanna wadda girmanta girman sama da ƙasa an tanada ta ne ga masu tsoron allah wanda kuma wannan azumin manuwarsa shine ya ƙara mana tsoron allah ya allah ka nuna mana ramadan ka ba mu kuzari na ayyukan alkhairi a ciki muka karɓa muna اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا لل... ووفقنا للأعمال الصالحة فيه ووفقنا للأعمال الصالحة فيه وتقبله منا يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن في دولتنا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله